بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta biyu ga watan Ramadan. Hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da ɗari hudu da arba'in da bakwai lissafin nasara yan mishan yau muna nau ga wata yau muna goma sha tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida jiya nake cewa masu ba da gudunmuwan marayu wato kamin ma a kaddamar da neman gudunmuwar sun fara kawo gudunmuwa saboda kowa ya gada aikin alkhairi ne na neman aljanna inda muka ce ganduja foundation duk shekara suke fara kawo gudunmuwar marayu sun aiko da gudunmuwa ta naira miliyan biyu shi kansa shugaban kwamitin marayu matawallan digi ya aiko da gudunmuwa ta dubu ɗari biyu da hamsin akwai alhaji adamu fiye jiya muka ce shi ma ya aiko da gudunmuwa ta dubu ɗari biyu da hamsin yan kwamitin marayu su goma sun aiko da dubu ashirin ashirin sun ba sun aiko marayu naira dubu ɗari sannan sai alhaji sani sa'idu mai suminti shi kuma ya aiko naira miliyan biyu da dubu ɗari takwas to yanzu ma sai ga fahad ya riba Abdul Mumini shi ma ya aiko malawi da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari biyu akwai mai ran mu'azu alfi ta aiko malawi gudunmuwar naira dubu arba'in da biyar akwai muhammad ibrahim aliyu ya aiko malawi da gudunmuwa ta naira dubu ɗari wani bawan allah bai ambaci sunansa ba amma allah ka san shi ya aiko marayu da gudunmuwa ta naira dubu hamsin mutanen masallaci sun haɗa gudunmuwa ta naira dubu talatin da uku da ɗari biyar jimillar wa'annan bayan allah sun aiko da gudunmuwa ta naira dubu ɗari hudu da ashirin da takwas da naira ɗari biyar ya ga watan ramadan waɗannan bayi da suka ba marayu gudunmuwa gaba ɗayan su Allah ka sa suna cikin waɗanda za su dace da daren lailatul qadari amin ya Allah waɗannan bayi da suka bada gudunmuwa marayu suka tausaya Allah ka kula da yayin su sanda yayin su za su zama marayu ya Allah muna addu'a da azumi a bakin mu a wannan wata mai albarka waɗannan bayin Allah da suka ba marayu gudunmuwa Allah ka sa aljanna firdausi ta zama ko ban mu da su ranar tashin alkiyama da mu da su Allah ka azurta mu da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna firdausi ran tashi alkiyama hanyoyin da suke bi na halal su samu har su zo su tausaya wa marayu su taimake su Allah ka bude musu kofofin arzikin ka ta kowane gefe Allah karka bari asara ta shiga cikin dukiyarsu kuma daga yanzu an bude kofar gudunmuwar ba kar ku manta shugaba ya ce duk yarinya mareniya amma ta yi kwazo ta haddace alkur'ani mai girma to wannan kungiya za ta taimaka mata wajen auren da ita akwai ta goma sha ɗaya ma da aka kawo bayan waɗanda sun cika daidai ita ma wannan baiwar Allah duk da ba sun ta cikin wannan jerin gwanon ba daga jihar Gombe ita ma an aurar da ita kenan kusan marayu guda talatin da ɗaya aka aurar da aka aurar da su Allah ya muku albarka yanzu haka muna da marayu da adadin su ya kai sama da maraya ɗari biyar ko da bai kama da haka waɗanda suke makaranta suna karatu bayan waɗannan ana taimakawa marayu da abin da ya shafi abinci da abin da ya shafi tufafi wata baiwar Allah ta ban tausayi ta ce gudunmuwar marayu ne ita ta canza rayuwarta da ita da 'ya'yanta guda shida a cikin kwantena suke kwana ita kuma aikinta sai da ta je ta wuce kitso abin da ta samu a wajen kitson nan to shi zai determine me za a ci in abin da ta samu zai iya sayan gero a yi kunu sai a sayo gero a yi kunu a sha wannan shi ne abincin ranar doni sannan aka ce ga kudin ɗinki kowane maraya wajen dubu biyar aka hada wajen dubu talatin ta zo ta kalli kaya aka yan kwamitin marayu aka samu wata tsohuwar kurkura aka ce a loda a ɗauke ta kai mata har gida baiwar Allah nan kuka ta fara tana yi a ranar ta ce tun da uban yaran nan ya mutu ba taɓa sanin akwai wata duniya da ake irin wannan taimakon ba Allah kaɗai ya san canji da ake samu cikin al'umma a sanadiyar sadakar da kuke bayarwa ku ci gaba da bayarwa Allah ba zai da baku ba matuƙar ba ku gajiya ba Allah ta'ala ya samu dace kada a manta akawun ɗin marayu 000 four five five three seven five three zan maimaita triple zero four double five thirty seven fifty three banki jais bank account name jibius opens and less privilege foundation abuja allah ya sa albarka a ciki na ana raba ina muka kwana ina za mu tashi ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون يا جماعة قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر babbanci mu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine karfin imanin su ba irin namu bane ƙarfin imani sahabban manzon Allah Qur'ani yake babu tarihin su sai Allah yake cewa to ga wasu su ma waɗanda shari'a bata tuhume su ba ba su aikata laifi ba babu laifi a kansu Allah ce wala alal ladina idza ma atauka babu laifi akan waɗannan da suka zo wajen kai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam basu aje ba basu ba kowa ajiya ba gashi kuma za a tafi jihadi ba su da dabbar da za su hau takobi ma ba za su iya siyowa ba ba su da hali ba su da abin da za su ci akan hanya su yi guzuri babu abin da za su iya baro iyalai a gida amma sun zo sun samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ba suna so su je jihadi me ya kawo su wajen ka ya rasulullah li tahmilahu domin ka dauki nauyin su tafi inda za a saba musu abin da za su dabbaro iyalan su da dan guzurin da za su rike da dabbar da za su hawo da takobin da za su je su yi jihadi da shi a shirye suke su je su ba da rayuwarsu kulta kai kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka ce la ajidu ma ahmilukum alaihi ba da abin da zan iya dauka ku ban da hali ne ma gudunmuwar da aka bayar wanda ba a taba tara gudunmuwa kamar wannan ba domin tafiya yankin tabuka saboda tsawon tafiyar da yawan sojojin da za a tafi da su guzirin ya yi kaɗan raƙuba sun yi kaɗan dawakai sun yi kaɗan takuba sun yi kaɗan abinci da za a tafi da shi wanda za a riƙa ci akan hanya ya yi kaɗan duk da gudun wannan da aka tara ga waɗannan kuma sun zo sun ce su ma suna so su tafi ba yadda aka iya da su ba inda za a sa su قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وين matasa da suka buga ka gaba yadda za a tafi jihadin nan wasu cikin suka ce ya rasulullah ni ko ba abin da za a bani in ci a saba mu abin da zan dan baiwa iyalai na da dabbar da zan hau ni a shirye nake zan tafi akan hanya zan rika yin azumi manzo Allah ya ce wannan ma babu wani ya ce ya rasulallah idan zan samu abin da zan bar wa iyalai na musulunci ya ce wajibi sai na ciyar da su ina da takobi ba sai an ban abinci ba zan rika yin azumi ba sai an ban dabba ba daga nan hatta buka zan taka da kama masu Allah ya ce wannan ba ba zai yi ba abin da za a bai wa iyalan da aka ma babu yi haƙuri ka koma gida kai mana addu'a wayanda mutane tawallau sai suka juya wa ayyunuhum tafidu min ad-dam hawaye na kwarara daga idanunsu suka juya suna kuka waɗannan sahabban ana kiransu albaka'i zai fa iya zuwa ya mutu a can duk hatsarin da ke cikin jihadi bai gano bai dame shi ba wai saboda bai samu damar zuwa jihadi ba an buga an buga officially annabi ya ce masa babu laifi a kanka Allah ya ɗauke maka koma gida ka zauna amma zuciyarsa tana babbaka saboda imani ya fashe da kuka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce kuma kukan nan da suke yi ba na munafurci bane hazanan tsantsan bakin ciki da damuwa da a cikin zuciyarsu za a tafi jihadi a bar su a gida bakin ciki me Allah ya ji duba ya fi ko ba su samu abin da za su iya ciyarwa ba wannan bakin cikin shi yake babbaka zuciyarsu babu abin da za su iya ɗaukar nauyin kansu su kai kansu wurin da za a je a jihadi Allah ka gafarta ma cikin wayan da matasa akwai da su abdullahi ibn mugaffal yana cikinsu akwai ibn abbasa da wasu daga cikin matasa talakawa ba su da komi zai imani ba duniya da suka tara ba su da ita wani za ka samu rigar shi daya mai riga biyu wannan mai wadata ne mai dama-dama ne ba kowa ke da riga biyu ba a sahaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abiki munzu salasati ayyam manzo Allah ya ce wannan wainar da kike kawo shine dafaffen abinci na farko da ya shiga bakin mahaifin ke kwana uku tsawon kwana uku da barbaro kai ake a dan samu dan dabino dan an ci sai a sha ruwa a ci gaba da fafatawa amma ba su ji haushin Allah ba ba su yi gaba da ubangiji ba ba su ji a ransu Allah ya watsar da su ba hasali wannan abu ba abin da ya kara musu sai imani da mika wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki ku ga matasa za a je jihadi wanda in kai ne aka ce kai an dauke maka ka koma gida wai ka jawo shi annabi da kansa ya ce ba matsala kai ka koma gida an dauke maka ka je kamar addu'a ai kai kokari kace ya rasulullah ai haka ayyo bace ta yin abinci shinkafa ga kaji na bonse za ta fi kace aka zai kace abinci tace to to to ai haka dala za ta fi ko za ta tsaya za ta tsaya to amma su imani ne a cikin ransu ya ku bayin Allah aljannar da wayannan suke nema ita muke nema aljannar da suke so su shiga ita muke so mu shiga ya rage namu mai kan mu hisabi mun cancanci mai kafada da kafada da sojan shiga aljanna Allah ka gafarta sai Allah ya ce mai gaba da rama إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون Allah ya ce inna masabilu hanyar da za a iya bi a samu mutum da laifi to a fili take alal ladzina yasta'zinunaka tana nan ga waɗannan da suke neman izinin ka ya rasulullah wa hum aganiya alhali ga su cikin wadata mawadata ne zai daukan kansa ya kai har ma ya dauki nauyin wasu amma sai zo ya me sai zo ya bada uzuri wani uzurin ma na rashin kunya akwai da zai shi ya rasulullah yake na ina so in je sai dai yana da matsala guda daya annabi ce me matsalar ka sai ya rasu da sha'awa ne da ni kuma an ce tabukan nan yan matan sunan kyawawa ne ina jin tsoro kai in jojen jihadi kuma yin zina in fasatar da ubangiji ya rasu da ladai tsare imani na amma da in zauna gida kai in je fada cikin fitina su ne wadanda Allah ya ce wa minhu man yaqulu zalli wa la taftini ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين Allah ya ce wa minhum akwai daga cikin wayannan munafikai man yaqulu udhalli wanda yazo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah abin uzuri wala taftinni karka jefa da cikin fitina ya rasulullah an ce akwai yan mata masu kyau ni ko ga da sha'awa ban yi hakuri kada in je fada cikin zina ya rasulullah dai tsira da imani na ban shiga fitina ba abin da ya zauna gida Allah ya ce ala ku saurara ba ya ce ba so ya je fada cikin fitina ba to fil fitina ne sakatu yanzu ne fada cikin fitina ya ji Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa inna jahannama lalle wutar jahannama la muhidatun bil kafiri tana nan kewaye da kafirai da Allah madauke sarki yana tsoron fadawa cikin fitina to ya fada wutar jahannama Allah ka tsare mu shiga wutar jahannama shi yasa duk sanda za a aikin addini sai baka bada gudunmuwa ba saboda baka da shi addini musulunci bai zargin ka bai garin laifin ka waye mai laifi yana da wadata dukiyar akwai tarar aji ga islam yana kuka amma babu abin da ya dame shi yanzu muke magana marayu eh da za a yi tsari mai kyau masu hali cikin su taimaka kuna ga za mu zo kan nan mimbari muna neman gudunmuwar marayu wallahi ba za mu zo yanzu university muke ginawa a salam university ko Allah ya taka mutane da alkhairi ayi kokari akwai bayin Allah da tarihi ba zai manta da su ba kuma za a zo lokacin da za mu karanta muku tarihinsu a cikinsu akwai wanda ya rasu alhaji alhassan dan tata a gida muka same shi ba lancin ake ko a taro ba balle ka tunanin don jama'a su je yi a gida muka same shi muka ce ga aikin da ake shiga shiga shiga shi ya ce shugaba wallahi na gamsu da abin da kuke yi wa addini na bibi abin da kuke yi tsakanina da ubangiji na nagansu don Allah kuke dole mu taimake ku yace gudunmuwa ta ta farko na ba ku gudunmuwar kudi naira miliyan 500 half a billion yace kuma zan ba ku yaushe za ku yi ground breaking muka bada yace to kamera nan zan ba ku miliyan 250 bayan kun dawo daga ground breaking zan baku miliyan 250 kami mu je ground breaking din babu wanda ya tuna mashi sai ga miliyan 250 ya turo bayan an dawo bai da ma yana saudiya ran da ya ce zai ba da gudunmuwar a ranar sai ga gudunmuwar ta faɗo mun gina shi makashin kana saudiya ka bari ka dawo mana ya ce ina rayuwa take da tabbatar zan jira sai na dawo idan kamin da dawo na mutu ba na yi wa Allah kauri ban cin gaba zan gaya wa Allah a lahira Allah ya gafarta wa dattijo da sauran bayin Allah da suke je suke mana aiki a wurin irin eh rano dan kasuwa ne faculty guda gina mana ko sanda aka gine ya ci sama da miliyan 750 in yanzu ne aka ce za a gina zai ci biliyan daya haka sanata barau deputy senate president shi ma ya je ya gina mana irin wannan faculty guda lokacin da eh rado ya gama gina mana wanda muka je masa godiya Allah ya saka maka da alkhairi yace to aikin ya kare ne muka ce bai kare ba akwai saura yace da da me saura muka ce akwai kaza akwai kaza cike ji akwai masallaci ka ta fara masallaci na juma'a yace to ai kaida an ce la in shakartum la azidannakum mun yi aiki ku zo kun ce kun gode kun yi koyi da Allah magana Allah yace to mu ba in zabi koyi da magana Allah ya kamata mu kara masallacin zai ci nawa muka ce wannan sai da samu su injiniya su suke da ɗaruruwa miliyoyi ne yace ku bar wa masallacin gaba ɗayan sa zan gina shi fi sabilillah ka ce babu mazaje har yanzu to amma ka ɗauka da sauran 'yan kasuwanmu da 'yan bokonmu haka suke da kishin addini da yanzu maganar bude jami'a mun dare da bude ta da yara sun fara mai tuni da bai da dauki sun fara karatu kai da yanzu ba jami'ar ɗaya ba tana kila da mun gina fiye da daya ai ba yayin shek balado da za su karatu a jami'ar ba ba yayin shi bane a gidan shugaban tsamanin za a samu yara da yawa waɗanda ba su yi graduating ba ‘ya'yan al'umma ne, ‘ya'yan talakawa ne. Ku kalli matsalar da mutane ba suke fama da shi a jihar Taraba wajen samun admission a makarantun gwamnatin jiha. Shugaba je kawai Sulau ya gina School of Nursing and Midwifery. Kwanan da muka je muka yi matriculation na ɗaliban. sama da ɗalibai ɗari hudu duka likitocin lafiya ne jami'an lafiya ne daga nan zuwa shekara biyu waɗannan mutanen da na kirga maka duka suna cikin asibitoci gwamnan jihar da kansa ya halarta da ya je ga abin da yake faruwa ya ce to ai ku da mu ai we are partners in development and progress abin da muke so mu yi shi kuka ɗauko kuna yi a madadin wannan aiki ne da gwamnati ya kamata ta yi gwamnati ba ta yi ba kuku yi ya ce to ni kuma zan muku kwalta tun daga bakin gari har zuwa bakin makaranta ya ce bayan wannan kuma zan gina muku hostel da mata na ga kun gina hostel da maza ya ce bayan wannan kuma zan ba ku mota bus 18 seater sabuwa dan zan ba ku saboda a ƙara inganta mai waɗannan ɗalibai da ake yayewa daga makarantar da ba gina makarantar ba in Allah da kashi mai ciki ɗari nasu da ƙarshen iya karatu kuma aka zo aka haɗa musu da haddan ƙur'ani a shekara ɗaya waɗanda ɗalibai ɗari da biyar suka haddace alƙur'ani mai girma maza da mata mai islam yake so a masa fiye da wannan to amma za mu yi mu kadai ba za mu yi mu kadai ba dole sai mun taru yan kasuwa sun ba da gudunmuwa masu ilimi na ci gaba da gine-gine su zo su ba da gudunmuwa injiniyoyinmu kowa akwai gudunmuwa da zai bayar har zuwa wanda gudunmuwa da zai bayar shi ne addu'a ita Allah ya hore mashi in Allah ya karbi addu'a abu mai wahala sai Allah ya mai da shi mai sai Allah mai da shi bai sauki amma kana da wadata kana da hali ana magana ya za a gina islam kana ganin wai wayo za a maka kana maka wayo zauna rike kudinka amma yanzu za mu tafi lahira kai ka ce ba za ka ce ba shi yasa wanda fi kowa bakin ciki a ranar tashin alkiyama abinda ke sa ɗan adam cizon yatsa da bakin ciki a lahira malamai suka ce an tajida al'abdar da zai an tajida al'adar da zai kawalaka lahu iyahu fi miza da gairi kai umar kiyama a ran duniya ka sha wuya ka da mai kudi ka tara amma ba ruwanka da addini ba ruwanka da allah balle manzansa islamiyya ba damuwarka ba ce gina masallatai ba aikinka ba ne ko bila dini ba ruwanka marayu na nan ba abin da ya shafe ka marayu da kuma kullum karuwa suke ka je jihar katsina ka ji a shekara maraya nawa ne karu je jihar zamfara ka bincika maraya nawa su suka karu a shekara je jihar sokoto ka ji a shekara maraya nawa suka karu je jihar Niger ka ji a shekara maraya da aka kara karuwa take kullu alƙalma su hawa yake ko ba bai tunani ba ko ba su ko ga su ba suka tashi ba ilimi ba karatu ga bakin ciki a kashe iyayensu ba za su sake zame mana matsala nan gaba a Najeriya ba we are sitting on a time bomb dole sai mun dauki matakin da zamu ga wayannan marayu da wayannan marasa galihu ya zai a basu ilimi duk mutumin da ya samu ilimi to wannan kan ya sha duk abin da ka masa maka bashi ilimi ba akwai sauran aiki a gaban ka saboda haka mawadata ku yi wa kanku kiyamul laili taimaki kanka da kanka karka tsammanin cewa in ka mutu yayanka za su gina masallaci su ba wakafi kai baka gina sanda kake da rai ba kar kai tunanin wai in ka mutu ƴaƴanka za su gina makaranta su ba waƙafi bashin da ake bin kama sai ka yi sa'a ƴaƴan su yadda biya ka bashi mun san manyan masu kuɗi a Najeriya da suka mutu suka bar dukiya aka zo aka lissafin bashin da ake bin baban nasu aka je kotu suka ce su ba su yadda ba ba za a kwashe musu dukiyar gado a biya bashi ba aka ce baban kuma yana cikin kabari ana babbaka shi sai an biya bashi nan zai samu sanyi suka ce ya rage nashi wai hada biya san da yake da rai waɗanda suka dogara da su ba ka tsira kanka komai ba duk gidajen da kake ginawa su kake ginawa duk motocin da kake siya su zaka mutu ka bari duk shayar da kake siya a bankuna da kamfanoni duk mutuwa zaka su zaka barwa su ne yanzu kana da raba suna ga ka zame musu matsala sun gadawa ka mutu ka ta hilayira su samu yalwa su mata kodi ƙarya nake ɗan alhaji ya fito aka ce ɗan alhaji ya ce ya aka ce Allah ya kargiwa ya ce mu sha nama ba
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الله يشوف ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله duk abin da kuka gabatar wa kawunan ku na alheri ashe kanka gabatarwa in kai sadaka ba ka taimaka kanka ka miƙa wani abu a kai lahira a aje maka ka gina masallaci wannan ka tura shi lahira a aje maka ka gina makaranta islamiyya ka tura lahira ka ɗauki nauyin ɗaliban ilimi ƴaƴan talakawa ka ba su scholarship ko nawa ka kashe wannan kuɗin ka tura ina lahira a aje maka kanka kake wa tattali amma kai sai ka zama ba ƙauye dukiyar masu gadon ka kafi son tafiye da taka don taka ita ce wacce ka ciyar ko wacce ka mutu kamar ita suwaye masu gado to kafi ba dukiyar masu gado tsaro shi ke na ka zama tirejara Allah ka raba mu da zama tirejara a cikin gida shi yasa Allah ce inda masabiru ala ladina yasazuna kaum agadiya suna da hadin da za su je yaki amma rabu sai suka amince wa kansu an yakunu ma alkhawalif su zauna gida tare da mata su ne alkawali an tafi jihadi an barka gida tare da mata gaba ka ci ko baya ka ci Allah ya ce wa taba Allahu ala qulubihim Allah ya toshe zuciyarsu ya ji ubangiji in ba zuciyarka ta toshe ba basirarka ta toshe halin da al'umma musulmai ke cike zu kana da wadata ba lokaci yayi da zaka sayi aljanna ga ta nan arha arha ba aljanna arha arha mutum da wani arabada da ba su da abinda za su sharuwa ba su abinda za su yi buɗe baki mutum nawa a wannan ramadan ne ba gari ba su da bada yadda suke yi ka da su abdulaziz yari sharifa sharifa babara ka ga yadda suke yi a sai tirela sama da tirela shinkafa ɗari hudu tirela ɗari biyar a baza duk najeriya a taimaka wa bayan Allah makaroni a sai ɗaruruwar tiradoli marayu da ake ɗaukar nauyinsu ko banda Allah ba wanda ya sanar da su wannan shi da dukiya ta yi amfani ka tara ka kulle ya jami'an mani'an wadda har yarbuku ya kai dan a tara a boye ga kwanakinsa na karewa ko ba sa karewa kada ƙara ɗauka matakan tsaro a kan gurinka mala'ika mai lissafa kwanakin kuma yana cewa saura kwana kaza kaza sun tafi ba mufakkiran min ayi babin fihi ya gurku kullum tunaninka ya za ka ƙara tsauraran matakai akan dukiyarka kan tafi da jama'ata malan to mun ji ka tara dukiya amma ga tambaya wa hal jama'ata lahu ya jami almali ayyaman tufiquhu dukiyar da ka tara ka tara kwanakin da zaka ci kure ka tara baka tara ba me ka tara kudi ba kwanakin da za a ci ayi aikin banza ko ba aikin banza ba ayi aikin banza shi yasa Allah ce wa daba Allahu ala qulubihim sai ce mahu la ya'lamu alhali su musu sani Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da raba يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Allah ya ce ya ta zuru da ilaikum